على إلى الدنيا علي الدنيا وأنا في أحب ما تقول ما جاء وعلى صاحبها حفظهما الحليم وكل اجتماع من قليلين فرصته وإن بقيتم لكم لقليل وإن ابنك هذه فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم قليل بما جميل يقولون يقوم اليوم وكما ما أبو ما أبو كما أن إلولي حاولوا يقوموا كأيضا ما أتوا أن إلولي mafi da su da karanta da haka duk lokacin da aka samu haɗuwar masoya biyu ba kai rabuwa wanzuwa na a cikin kaɗan ne ba zan yi ba rashi na ga fatima bayan ahmad dalili ne a kan cewa abokan baya wasa na za a za a rubuta masu na ba to bizne ka an bizne su cikin dare a yana aka bizne ka akwai saɓani dangane da mahallin bizne ka yawa suna cewa a zafi lafiyar ma'ama su suna suna ayyana kabari wa za su ce maka wannan kabarin fatima yar masu allah a zafi in mutum ya ya ga ya ga kaburburan baki din nan zai ga ko a wato suna nuna kaburburan a immatul baki guda hudu a jere akwai kabarin imam hassan da na imam zainul abidi da na imam bakir da imam jafar da su hudu a jere to a gabansu zai ga wani kabari suna suna musamman nan mai da suna zuwa mai a gaba sun ɗanyi shi da ɗan yadda zai suka bada kabar da za a sun an musu da nisa suna cewa ko da ka tambaya a cikin amma sai sun kabar da sai ya ba a wurin su ayyana ne suna cewa shi ne amma hasa na cewa kabarin wannan kabarin kabarin abbas kan abu da fari shi ne suke cewa kabarin fadi shi ne yake ta fuskacin kabarin ibra gaba kaɗan da kabarin a yi masu yake amma ba kabarin sai da fatin ba kabarin ta ba san inda yake kuma ihtimalin cewa an an haɗa abubuwa guda da da yawan da sai an sababbi a a baki alama ce cewa an fatar da alama da ta da Allah ne ne ko ba nan bane amma dai cewa kuma ta abu sai ce to ai sun zo su tona ya ana su wanda yake nuna tana da ke kuma za a yi to ai ba daɗi ba idan suka tona duk aburburan sai ba su ganta ba ba kaga za su nemi ina ya da ana cewa an binne ta a ɗakin kai ko kuma a rauna akwai waya tsakanin ɗakina da mumbari na rauga ne da gari ya wannan mahallin da ake ce masa rauga ana cewa nan ya bizu kuma gurin aikin da yin da amma yau da kullum ya koma cikin masallaci ya zama masallaci duk lokacin da zan wayar suka fada da masallacin sai zama masallaci ita ma kuma a wajen rawar da don tsakin sai da ba su tsara bayan da nisa da aikin masu Allah ba wani mamaki shi ne dangane da ruwa cewa ma bai da bai yi wa mambari tsakanin aiki na da mambari na rawar da gara da zan tambayi su amma suna da wannan aiki sun ma rubuta shi a rawar ma bai da bai yi wa mambari amma kuma su ilimin su kada suka ce ɗakin ba na nan bane na wata ne har aka ba ta gara amma ɗakin annabi kuma ba abin na annabi a wani muhalli ke inda ya to a ɗakin sa aka bin ba ɗakin mu ba to tsakanin ɗakin annabi da ɗakin sai na labai bai saboda haka inda aka binne ta duk da gine ba za mu ba ba da ce wuri kaza ba ne amma in ma dai a ɗakin da ne ko in ma a rauta wa in ma a ƙarshe saboda ka ziyarar da ta aka zarce a waɗannan wuraren amma inda yi kyau a zarce ta shi ne a inda aka zarce masu rana kuma kasafin ba a san inda kabarin da yake ba shaida ne cewa ainihin wafatin ta ainihin ta kasance masu roma ci abin da har da fitar da kabarin in mutum ya duba cikin waye suka kawo waye daban daban daban daban daban daban daban daban wanda wanda ya nuna yana a wani mahalli ne na abin da ne kawai za mu iya cewa tsakanin wayannan wurare ko amma in kimanin mutum zai ɗauka uku ne sai da ce ta amma yadda zai ɗauka ne zai kuma ba za a ba to kuma daga cikin wasiyar da ta yi ta ce wasiya a kan cewa kada ya kada ya yarda waɗanda suka zalunce su su halarci sallar don haka ne ma ya zama na zaɓin ya zama ainihin yin tunanin da na yarda ya zama a kuma cikin dare domin cikin dare sai mu ɗan ɗan mutane suke tare da shi suka san da wannan al'amari su suka da su suka fara haɗa an ce yayin da abin yake masa wanka ainihin an ga shi ya miƙe ya sa fuskarsa a cikin bango ne kuka mai ƙara da sauti mai ƙara su wa'in su da su asuma da su kuka su nemi ya ce a shi an kai masa ce duk wannan tsawon zamanin ya karanta ko ya koyi da zai yi da ta da cewa ne ba ba ana yin da ba ma da sa ba amma da shi cikin kawai ya kai ba mu wanda su wa har al'aunar ruwa ya yana tambayar wasu da cikin safar sa wani abu ne zai iya fi ciwo zai fi ciwo a rayuwar duniya daga yin kowa da sai ce ne wannan ya ce wasu wanda wannan ya ce kaza wannan ce kaza wannan ce kaza wanda ya kada duba yin ciwo a duniya to sai shi ya kada mu ya ce abin da yake ciwo shi ne kaga ana doka masu da kaza da ke wanda ke ne ya ga ana doka masu da to kuma kuma wannan ba mujarradan jasa mata aure ba ce sai da ta sa ya tsare ne yar biya ya tsare to kuma ruwaya sun nuna shi shi wani al'amari dama an sanar da ita sai da ba an ce manzana masarar ba a alaihi wa alihi ya koka dangane da abin da zai same ta bayan bayan bashi kasar lokaci ya mana karanci an ce ainihin wannan ruwaya na shek saru a cikin littafinsa daga isnadinsa daga ibn abbas ya ce sai da fatin su zahara ta shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ali a rashin lafiya da ya yi wa bai sai ya ce mata nuhiyat ilayya da su to amma da amma da na an an an alam an ga ne ke nan labarin cewa mutuwa ta faru to sai sai ke fara fabakar fatin sai fadin ke kuka sai sai ce mai karfi kuka ba za ki daɗe bayana ba sai kwana saba'in da biyu da rabi har da zaune wannan awaya kuma ba za ki rasu ni ba har sai kin yi guduri da imamin can sai dai sai dai da a wannan ruwaya na ibn malaki bana ibn shahar ashir ya ce umu salama ta shiga wajen fatima ta riga ta gama wajen ruwa ya ce umu salama din amma haka ruwa ya ce amma umu salama ne asma bi umu salama mata abu rafi ta shiga wajen fatima alaihi salam alaihi salam sai su ce da ita ya kika ga kanki ya yan wanzu Allah ta ce na waye gari baina kamadin wa karo kamar da karo tsakanin wato karo da zai shi ke tsakanin abu mai tsanani da zafi da kuma bakin ciki ku idan na biyu fakadun da ko fakadun na biyu wa durun da wasu zaluntar abinan rashin annabi da zaluntar wasiyarsa da kuma hat hutika wallahi hijabu an ke da hijabinsa man asbahat imamatuhu mukbila ko mu'tabila ala tsaye ma sha Allah fi dalil wanda limancin sa kawai gari an juya ta ba yadda ainihin yadda Allah ya shar'anta التنزيل أو حكاية الثانية وصلنا عن النبي صلى الله عليه وآله لكم وقت أبدا عن النبي سنة والتأويل ولكنها أحكام بدرية yace da kuma da take kuma da bisa ba bisa tawuri ne kuma da ake ba shi tanzil ba ta ko mun kan shaka da wannan kalmomi guda biyu tanzil da tawuri tanzil yana da aya ta saukar tana nan da ta akai shi ta saukar tawuri kuma an awwala la zahirin ma'anar da ke zama a fadar to wannan an jirki da littafin Allah ba bisa tanzil ba ba shi da kuma ta'awuli walakin na al'adun badariya wato bakan jiki zafin rai da hikir na jin haushi da suke na badar wa'anda aka kashe iyayensu da kakanninsu a badar wata rafin uhudiya wata rafin uhudiya da wanda aka kuma abin da uhud wato a hakatin abin da ya faru a badar da uhud kanar tsarena kulurba ne ba mukammina la makanar usha nan na gano ayin alama majalis ya ce wannan wannan wayan a nan kawai ya same shi a cikin malaki da na ido da shi har ashu bai ga ire-iren labarin babban lantana ya inganta kalmomin da ke ciki don da alama ko wasu abuwa da ko su karta a waya amma da ala ayyana abin da ke kalmomin da ke nuna halin da ita sai da ta shiga bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar sai ta tuna da baban da kuma faɗin da da kusa a sallah yanzu zamanin da haka haka haka bila da kai kira sallah sai dai fara kira bayan ya shahadar la ilaha illallah sau biyu da ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai aka ce ko sai fatima sai da sai sai ta faɗi ta fa sai ta tsoma sai mutane su ce bila bila ya isa ka ya isa ka karka ga yar manzo Allah suka ce ya amsa ya bila ba kan fara kaski bana da Rasulullah sallallahu alaihi a duniya kace sai da kira sallar nan yar manzo Allah ta bar duniya to sun dau sun dauka ma kawo to sai bila ne ya kira sallar ya cika sa da ta farfado sai ta ce ya ci gaba da kira sallar sai sai riba sai ce ya sai da su miswa إني أخشى عليك مما تنزلينه من بنفسك إلى صديق زوجي بالأساس يا يا يا يا كيف كمان ماذا؟ نجد فلان أبن زي زي زي زي فارون في إنك كتصوت ما دايما من كلام الله ف فأعبرت على سيد مصر أبوا akwai ruwaya da nake son karanto mana ne amma ni na ina sa ina da la'akari da kuma kodewa lokaci na inda aka ba ta labarin abin da zai faru da ita bayan wafatin manzo Rahama sallallahu alaihi wa ce idan na rasu ka bisne ni da daddare karkare yarda waɗannan mutane biyu haka aka wuta wala ta azan rajulaini la karkuma karka yarda waɗannan mutanen biyu a ambace su amma mai ruwa karka karka ga mu yanda ciwo ya tsanani gare ta matan ansar da muhajir suka faru gare ta ya kawo koro hadisin abin da ta faɗa musu akwai rubutaccen waya da ta rubuta ta ajiye a daidai kafaɗar wanda ainihin aka zo aka gan shi rubutacce ta ce wannan shine abin da fatima yar manzo Allah ta wasiya ce cewa ta ita ta yarda da Allah wa hada la sharika la ta ce da la ilaha illallah wa hada la sharika la wa anna muhammadan wa anna wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ta ce da ta ce da da cewa da mutuwa da tashi bayan mutuwa da wuta da aljanna da misali da ce in ta mutu tana so ainihin har a yadda waɗannan mutane su halarci da da kuma har a sarari to haka ainihin ya zama a mahallin disney ta ɗin wasiyar a wuri a cikin wasiyar ɗin ta ce masa ta san ba zai ba zai ba zai daure da dabarin aure ba saboda ka yi aure wanda ya so daga cikin matan da ya amma dai tana sosiya da aure aure wata wadda ta suke da dantaka da ita wadda ta take yar wajen innan da ce wato ainihin akwai yar uwan sai da khadija kuma tana da yar uwa kuma yar uwan na da ya sun ce a wurin da suka fito na za ta kai ƴaƴan a matsayin ƴaƴan kuma ya ya cika mata wannan wasiya ta dan cikin waƙoƙin da ali ya yi wajen bayan bayan bizne an ce ali salam bayan tafiyar ya ce habibun zai tsaye a bilhu habibu wa ma lisu waƙoƙin kalbi nasibu habibun gaba an aini waje su wa an kalbi habibu layi masoyi wanda ba masoyin da ya ce kuma ba wani wanda yake da wani rabo a zuciya ta kama gidansa kuma masoyin da ya yarfa kuma idona da jikina amma a zuciyata wannan masoyi baya baya kuwa yana da kuma da gina ya ga yin wata baya masoyi ya ce a bayan da ita ce ke habibu zai sai a dare wani masoyin da ba wani masoyin da ya yi shi wa ma nisuwa ku fi kalbi ne ban da shi ba a wurin da ke da rabuwa a zuciya na kowa na so habibun gaba an aini waje su ga shi masoyin da ya wata kuma jiki na da ido a ido ba da shi ba shi kuma tare da wa an kalbi habibi tsaye masoyin da na kowa ba zai taɓa kowa a zuciya kuma kamar yana magana da ita cikin wajen sai ce ma yi wa kafin alal kubur musallama kabrul habibi falan ya rudda jawabi أخبرك ما لك لا ترد جوابا أنا سيت بعديك ذكر أحبابي ما أنا مجانا إلى جواب ليس أمين إنا لا سلم إنا سيادك أجابهم أبدا kabarin masoyi ba ya dawo mini da jawabi wadda ne magana shi bayan an samu bai masoyi da ya same ka ne ba ka dawo mini da jawabi mantawa kai da ainihin abotan masoya kuma abraham ya faɗa cikin waƙin shata alal habibu wa kaifa ni bi jawalukum wa ana rahimu jildarin wa turabi a kullu turabi mahasini fa nasitukum wa habartu an ahli wa an أقرابي وعليكم مني السلام فقطع أني وأنكم خلة الأحباب wannan kam sai a cikin makina sai yana nuna kamar yana ansawa a madadin masoyinsa da bai ansawa ba masoyinsa aka yi wa addini ne sai biya shi da lafazin haka sai ce masoyi ya ce yana cewa to ina zan an samu gani kuma na zama rahim wato rahim shi ne wanda aka kama a kai garkuwa da shi na zama an garkuwa da ni a tsakanin turbaya da da a cikin kasa ne na zama na zama kasa ta na zama rahim na zama ainihin kasa ya rutsa kasa ta rutsa da ni sai na manta da sannan kuma amma da gaisuwa da ruku daga waje na baya ya cewa salam ba fa alaikum bin nisalam fa tabba anni wa ankum qawla sahaba sallama tsakanin da ruku sai zama ya yanke na gangan jiki ke kuma ainihin son soyayyar masoya shi ma ya yanke tsakanin da wato ainihin kasa tashi da tsakanin da eu sei ser mundialmente. Dada, babban sai da tsara salamu zai alaiha ba karamar musiba ba ce amma ka Allah ya kaza don wani abu ne da ya kuma haka cikin hikimar sa ya kan jarraba baya yadda ya so domin mun kusa yana ya shafi mai sa yasa sai da tsara su ta gani da gaggawa mai sa ba ta tsaya ba har kai shekaru duka duka tsaye shekaru sai da tsara da mutane haihuwa zuwa zuwa wani zuwa shekara goma sha takwas sha takwas kacar to sai ta tsaye da sauni sha Allah mun zo maulidi za mu faɗi wani sabuwa da suka shafi darajojin da Allah ta'ala ya mata to amma shi ma wannan munasabar za mu nuna daraja na abin da muke da na cewa duk manya-manyan darajoji suna tare da manya-manyan matsala sai Allah ya zo mata bala'o'i masu nauyin gaske a gajeren lokaci ya zama na wasu yana iya tsawo amma ya zama bai da tsanani amma da sai ya tsawanta ya gaja kuma shi wannan a wurin ya zama abin da mishi domin ga manzara masu da babu arewa ne ga mata ainihin ga halin da an yi da da cewa daga bani shi ke sai zai kuka sai nan sai ce mata ai sai ce ya fara ce mana cikin yaren guda sai kuma sai zai murna sai zai murna da ba sai zama ai murna da ba ce da su kan masu Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin murna ne kuma an ga an ga yana kuka yana aka ce ya rasu da kuka mai ke mutu a ce ana sana a cikin islamin da ke bayan to sai kuma magana ne je gari ya ya faɗa musu abin da zai same ta bayan shi to tana kukan halin sai ce sai ya ce masa kina kuka akan abin da zai same ki ne bayan ta sha'awa ni na kukan rabuwa da kai sai ce abin shi ke ce za ki fara da kai to ka na bayan da su ke mona to sai zama ainihin komawa daga Allah sallallahu alaihi wasallam sai komawa daga Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin haka Allah ya wanda al'amari ne hadimin bankariya haka Allah ya kaddara shi sa aka ne yazo to muna muna muna jajirtawa a daidai wannan lokaci dan daidai gurguru kake shi a ce mun yi abin da ya wuce wannan muka so mu tashi kamar tsar da gari ga shi a yanzu goma sau kuma za mu yi ziyara ko guje mu yi addu'a mu tashi mun dan gabatar da abin da muka gabatar dan kaɗan muna neman uzuri hasatan da sahibar asirin zaman wajen ba su kaddamar da abin da ya kamata ba da shi ne abin aima ta'aziyya a wannan lokaci mawuyaci da kuma ta'aziyya mu ga waɗanda suka gabata da imma da shi manzon rahama sallallahu alaihi wa ali da ita ma sai da bahara cewa wannan wafati na ta ba wadda mazurumiyarta yana nan daren a zukatan mai kuma takaicin shi na nan a zukatan mu muna fata a albarkacin wannan juyayi da bakin ciki da muka taya ya zama ainihin sanadiyar tsiran mu gobe da insha Allah za mu ziyara kai da auren da yana sai za a rawa wajen mu da na fadakiya fadakiya da da shi gida ne ko da kuma na cikin mafaki amma na ga wasu samu ba mafaki ne فقع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بالأخذ منه وروح الذي بين جنبيه أشهد الله ورسوله أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عن ربي عن ساحق على من سخطت عليه متبرك ممن تبرأت منه وعد لمن وعليه وعد لمن عاديه مبغض لمن أبغضت فيه مبغض لمن أبغضت فيه محب لمن أحببت فيه فقضاء الله شديدا وعسيبا وجافيا ومصيبا اللهم صل على محمد وآل محمد Ina baya bayan mutum ya zai sallar zai sallar ziyara in ya yana iyawa ya sallar ta salamullahi alaiha raka a biyu bayan alhamdu sau daya a karanta tsohuwar rahu sittin in mutum bai iya ba ya karanta alhamdu da ikilasi da alhamdu da kuri a yawan karatu idan mutum ya sallama akwai addu'a addu'a ba zai shi a cikin mafarki ba amma ga shi ana kawo ba zan karanta ba na ziyara da ba shi a wajen kuri اللهم إني أتوجه إليك بنبينا محمد وبآل بيته صلواتك عليه وأسألك بحقك وأسألك بحقك الأمين عليه الذي لا يعلم كنه سواك وأسألك بحق من حقه عندك عليم وبأسمائك الحسنى التي أمرتني أن أدعوك بها وأسألك باسمك الأعظم الذي أمرت به إبراهيم أن يشكر بالخير فأجابك وباسمك العجيب الذي قلت للنهار به كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكان الفرد قد أحب الأسماء إليك وأجرك وعدم هذا بيك وأصحابك إجابة وأنجيك قريبا وبما أنت أعرف ومستحق ومستوجب وأتوصل إليك وأرغب إليك وأتطرق إليك وألح عليك وأسألك بكتبك التي وأسألك بكتبك التي أنزلتها على أنبيائك ورسلك صلواتك عليه من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الحكيم فإن فيها اسمك العظم وبما وبما فيها من أسمائك الحسنى أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفرج عن آل محمد وشيعته ومحبه وعني وتفتح أبواب السماء بدعائي وترفعه في علمي وتأذن لي وأتأذن في هذا اليوم وفي هذه الساعة بفرجي وإيتائي أملي وصولي في الدنيا والآخرة يا من لا يعلم أحد كيف هو قدرته إلا هو يا من صد الهواء بالسماء وخلص الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء يا من سمى نفسه باسم الذي تقبل حاجة من يدعو أسألك بحق ذلك الاسم وذلك في أعوالي منه أن تصلي على محمد وآل محمد وتقضي لي حوائجي وتسمع بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجر المنتظر إنك صلواتك وسلامك ورحمتك وبركاتك عليه الصالحين ليشفعوا لي إليك وتشفعوا في ولا تردني خائبا بحيث لا إله إلا أنت وعجل فرجا واجعلني من كل فرجا ومحرجا اللهم ربك يا ربي أسعى أن تعبدنا وتعبدني يا رب أسعى وأسعى وأسعى وأسعى وأسعى وأسعى ya rabbi kada wani ya bar wannan muhalli da zunubi ba ce ka yafe ba ya rabbi kada wani ya bar wannan wuri da wata bukata ta alkhairi yarda gare ka maslaha gare shi ba ce ka biya masa ya rabbi ka kare mu da kariya mu kiyaye mu da kiyaye wannan masu nufan musulmi da musulunci da sharri Allah ya maida musu da shawarinsu a kawo kansu Allah ka kuri ka nuna mana karshensu Allah ka kuri ka yi biji biji da su ka gurgurza su sallar ɗamu a kansu Allah ka roƙonka ya rabu waɗanda suka suka shekar da jinin ƴaƴanmu da ɗan uwanmu Allah ka kuri muna neman ya rabu ka ɗauki fansa da gaggawa Allah ka kuri muna roƙonka ya rabu ka zalman jiya da yau ba sun gagare ka bane ya rabar alamin Allah kai mana maganin na yau kamar da kai maganin na baya da gaggauta bayyanan wanda da bayyanan sa ne za a sami mafita ka ba mu mafita ya rabar alamin Allah ka kafa ba mu mawuyacin halin da muke ciki Allah ka tausaya mana wanda wannan ƙasa ta mu da take ganin bala'o'i ya rabar alamin kai ne magani da yake muka dogara ya rabar alamin Allah ka san niyoyin mutane kai abubuwan da ke cikin zukatan su ba koye ne gare ka ka san nuna nan kulle-kullen mai Allah ka nuna roƙon ka yara da dumaki da yake kulle-kulle Allah maka sun gare ka ka mai da kulle a kansa ya ce mu shawarorin su ko da mu ba su ka sallaka mu a kawo ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا واثبت اقدامنا وثبت اقدامنا واصلح ذات بيننا واحلل بين قلوبنا واهدنا سبل الصلاح ونجنا من الظلمات الى النور ومن طاعتك على اهلك وما وبارك لنا في اسمائنا وسرنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن الذين ما تؤمن علينا مصيبتك من يوم الدين باسمائنا وسرنا وقلوبنا وقوتنا وحيدنا والحر وارحمنا والحرف عرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ حلمنا ولا تسبل علينا ما لا يرحمنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب